أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد جماعه السلام عليكم barkamu da saduwa a cikin wannan shiri namu na hikimar musulunci fitowa na 24 to kamar yadda aka saba gani da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sali akar makalla barka barkamu da saduwa barka madalla barka a yau za mu tashi akan al'amarin sama haka yake yadda sama take da abin da take dauke da shi to da lokacin da aka halicce ta to madalla da mahaliccinta to madalla akan makalla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب السادة المجاهدين أيها ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a cikin shirin nan a makon da ya wuce mu yi magana a kan ƙasa yadda take wato taɓi ne wato kamar da taɓi somi ake cewa Somi taɓi.
somi taɓi ne don ba a sam- ba mu- ba ma samun a cikin wannan shiri takaitacce mu mu mu ba da duk abin da ake buƙatar sanin sa ba amma dai an gane da hikimar da Allah ya yi a cikin wannan ƙasa da yake abin da yake damun mu a yanzu gyara irin kudure-kudure waɗanda sun shigo mana ta hanyar bature waɗanda ba su ne ya kamata musulmi ya kasance a kansu ba shi yasa mun takaita duk magana akan amfanin ƙasa ta hanyar cewa Allah ya halicce ta ya albarkace ta ya taskace a cikinta duk abin da ake ci ake sha kuma an yi magana akan ruwanta baya karewa sai dai ya kaura daga wani wuri zuwa wani wuri gwargwadon biyayyen mutane da tsa'arsu da kuma saba wa umarnin ubangiji to wayannan abubuwa duka ya kamata mutane su gane domin shi addinin musulunci wanda alkur'ani shine littafin shi din nan ba wai wa- ya zo ne don ya bayyana muta ya bayyana wa mutane hakikan yadda aka halicci abubuwa ko abin a'a yana bayyana hikimar da take cikin abubuwa yanda dan adam zai amfani da su saboda haka ubangiji wani lokaci sai ya ambaci abu ya ambaci amfaninsa ya bar ambaton yadda ya yi shi ko yadda ya- sai dai ƙasa da sama ya yi bayanin su ya yi bayanin su yadda ya kamata ya halicci sama a cikin kwanaki biyu ya halicci ƙasa da abin da ya aza a kanta a cikin kwanaki eh, fudu kuma ya nuna a cikin ƙur'ani sama da ƙasa dama a haɗe ne sannan suka rabu ba wai sama wato ƙasa da rana ne ko kuma ita ƙasar yanki ne na rana kamar yadda dai bature yana sai to domin shi bature ya shi- ya ga kamar ɗan adam ya tashi ya sami kansa a cikin duniya ba tare da wani mai duniyan ko kuma jagora a cikin ba- babu jagoranci a cikin rayuwa shi yasa ɗan adam shi kaɗai ne yake duniya kamar da yadda na kwatanta makafo yana cikin ɗaki rufe a cikin duhu yana neman ya samu allura da take wato take yawa take kasar gidan to da- dole ya faɗa kan wannan ya taka wannan ya tangarɗa can duk zai faru amma musulunci ya bayyana mana yadda halicci adam ubangiji ya halicci adam ga yadda halicci shi ya halicci sama ga yadda halicce ta dama abun da shi babu wani kuskure babu wani mantuwa babu wani abu na tangarda babu wani abu wanda za a ce wannan abu ya faru ne ba da son ubangiji ko ba da hikima a'a duk wani abu da ya faru a duniya to da so da yarda da iko da ilimi saboda shi ubangiji yana yin abubuwansa duk a bisa ilimi ne duk abubuwa sun tabbata a cikin ilimin Allah kuma yana ganin su kafin ya halice su dalla dalla dalla ga Adam ga ƙasa ga sama ga wata ga rana ga sauran taurari ga kaza ga kaza duka duk ya tsara duk ya tsara abinsa sannan su bayyana kowane abu ya bayyana a lokacinsa ba a ce wani abu ba a san shi ba ya zo ya bul- ya- ya kulla kamar in mutum ne ya yi wani abu watakila ya gina in ka gina ɗaki ɗaya a nan ka rufe shi da kwano ka gina ɗaki ɗaya a nan ka rufe shi da kwano kwanon wannan ɗaki da na wannan ɗaki zo kusa da juna sai su yi inuwa inuwan nan kai baka nufe shi ba shi dai da aka kai ginin ka ya haifu ya samu amma kai baka da nufin sa ubangiji ba haka bane komai ba da nufin shi da inuwan da da komai ya- inuwan da komai misali rana ta fito ga itaciya ga inuwanta ya shimfiɗu a nan sai ka ce Allah ya halicci rana ya halicci itace amma wannan inuwa don haske itacen ta shiga tsakanin wannan bigire na ƙasa da hasken rana sai sa aka samu inuwa a nan ko kaɗan ba haka dama Allah yana yana da niyyar yi wannan inuwa saboda haka babu a cikin halittan Allah kuskure shi ne yake matara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka iya ganin wasu bambance-bambance ko kurakure a cikin halittar Ubangiji Abrahman babu. Farji albasar hal tara min fito, ka komar da kallonka sosai ka kalli halittar nan. Shin akwai wasu abubuwa da an manta su, ko kuma akwai tsage-tsage ko ramuka da kana so ka gyara da abin da ya fi so babu shi. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ka sake tunani cikin halittar Allah ɗin nan duk dabaran da kai za ka iske tunaninka zai koma gare ka ya rasa kaifinsa ya rasa ƙarfinsa saboda duk abin da Allah ya shi ya yi shi cikakke ne ba ka iya yi wa Allah gyara saboda haka ita sama alƙur'ani ya tabbatar cewa Allah ya halicci sama bayan ya halicci ƙasa ƙasa kuma ita saman ya taskace a cikinta abubuwa da dama musamman ita ƙasa wuri ne wanda aka shirya shi musamman domin ibadar mala'iku ita sama ita sama kamar duniya ne sama da duniya ɗaya ne sama wuri ne na mala'iku ƙasa wuri ne namu mu mutane yan adam ‘yan adam Sa- ƙasa ta fi sama daraja Ka- ko da shike akwai abubuwa waɗanda ana buƙa don Allah Ubangiji ya sanya ta a- alƙibla na addu'a. Lokacin da kana ɗaga hannayenka zuwa sama kana ɗaga hannayenka zuwa ƙofofin karɓar addu'a da suke sama. Wannan ita ce ƙa'ida kamar yadda lokacin da kana fuskantar Ka'aba kana sallah ba don Allah yana zaune a Ka'aba bane. Haka nan saman kuma ba don Allah yana zaune can bane. ai saman da ƙasar duk ɗaya ne domin kai kanka kana cikin wani ɓarayi na sama.
wani yanki na sama ita Wani duniya ma ita tana wani duniya ma ai yanki tana da kayayyakin saman ne. Tun da rana ita ce cibiyar wannan motsi duka duk abin da muke gani a sama abubuwan da muke gansu da da da da da da, da haskunansu sun kasu kashi biyu. Akwai abin da ake ce masa nujum, akwai abin da ake ce masa kawati. Su nujum ɗin nan su ne taurari waɗanda suna nesa kuma haskensu nasu na zatinsu ne suna haskakawa da kansu kamar rana amma kawatif abubuwa da- wato taurari wasu taura- taurari ne ba su da hasken kansu kamar ƙasa suna bin rana ne kamar su menene kamar wato wata ɗin shi ba ba ba ya cikinsu ba shi yana biye da ƙasa shi ma na jin shi ƙasa yana bin kasar mu ne yana samun haske daga rana amma shi mabiyin ƙasa ne ita ce tana da iko a kansa shi wata amma kaga kamar afarit da zahara wato jerin wannan abin da muke ce masa solar system Mm.
ko kuma annizamar shamsi da larabci annizamar shamsi tsarin rana Tsarin rana.
to farko dai kaga afarit wato shine mercury da ita ah, zahra venus duniyan al duniyoyi ne Duni- to duniyoyin to kaga duniyan afarit da duniyan ita ah, binnan ah, zahra sai kasa a cikin jerin Eh.
daidai gwargwadon nisan su da rana kaga wanda ya fi kusa da rana a cikin su shine afarit bayan shi zahra bayan shi kasa duniya du- duniya gaba da su kuma akwai eh, abin nan marih da mushkari da zuhal gaba da waɗannan kuma akwai ah, neptune bluto abin nan uranus da kuma bluto to wayannan duka saurarin nan wanda na ambata yanzu su ba su da hasken kansu suna samun haske ne da rana suna saboda haka suna zagayo a bayanta ranan da waɗannan kayan kayayyakinsa duka suna karkashin abinda muke ce masa ah, abin nan galaxy ko kuma mu ce al-tariq al-labaniya da larabci tariq al-labaniya a nan in ka tambayi mutane ma kowa yana da sunanta da harshen mu mu na larabci na shuwa nan muna ce majarral haruf wato hanyar abin nan rago wasu kuma su ce ai hanyar madara kamar mutane eh biyu wani yan ƙananan ƙananan da taurari ne waɗannan to waɗannan duka hasakensu na za na zatin su ne amma idan taura- taurari manya da ake ce masa kawatib bambanci da tsakanin kawatib da nujum nujum su ne taurari waɗanda suna da haske na zatin da kansu kawatib su ne taurari waɗanda Ɗaukar ba- haske.
ba su ɗauka haske kuma Daga waɗannan rana.
taurari ƙanana da muke ganin su ɗin nan an sani dai kamar a ƙasa wato a, rana ta fi ƙasa so miliyon kaza to akwai taurari waɗanda kamar ranarmu nan da kayayyakin can nan za a samu ɗaya zai haɗiye kamar ranarmu nan miliyon ɗaya ko fiye da haka a cikin a cikin waɗancan taurarin suna da girman gaske amma nisan ne ya zama ba za a iya a kimanta ba misali dai mafi kusa a cikinsu wanda ake ce mata shi'ira a shi'ira tauraruwa ce tauraruwa ce nisanta da ƙasa kamar biliyan biyu na kilomita biliyan biliyan biyu na ah, biliyan ashirin kai ba biyu ba biliyan ashirin na kilomita tsakanin ita ce mafi kusa da ƙasa amma mafi nisa kamar bulutu kaga tsakaninta da ƙasa akwai biliyan ɗari shida tsakanin da ƙasa tsakaninta da ƙasa amma duk ana ganin ana ganinta daga duniya.
ana ganinta daga duniya to saboda haka nisan ne ta sa su ƙanana ƙanana ba za a gansu ba amma ita ƙasa ita ƙasan da muke a- abin nan sama wadda muke maganan ta ɗin sai mu zo mu tattara magana wannan fa duka fuskan da yake fus- wato sashen da yake fuskantar mu na sama ne domin Allah Ubangiji ya faɗa a cikin Qur'ani wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin hakika mun haskaka mun adanta sama ta kusa sama ta kusa da fitillo masu haskakawa ko mun sanya waɗannan fitillu ababaye ne na halakar da shaitano idan sun yi kokari sati- idan sun yi kokarin su saci labarai irin na sama ko kuma abin da yake gudana a tsakanin mala'iku wannan ma an kulle shi an rufe da fitowar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wayannan shaitanu sun daina sace- sakin wato maganganu maganganu daga sama
To, ashe duk abin da muke gani daga ƙasa, wato ado ne na waje na, ba, na waje na bayan sama ta farko. Duk kuma abubuwan da aka yi masu eh, zuwa sararin sama masu zuwa eh, almarih wato Mars da masu zuwa eh, abin nan Jupiter da masu zuwa ina duk gaba ɗaya har wa yau duka gaba ɗaya gaba ɗayansa bai kai ga sama ta biyu ba. Abin da yake cikin sama ta biyu ɗin nan ba wanda ya sani.
duk wani abin da muke gani Duk da wato sama na sashin sama ta saman ta farko farko ne kuma bayanta jihan da tana fuskantar kan mu
to wayannan sammai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana tsakanin mu da sama tafiyan shekaru 500 daga sama zuwa sa- sa- kai abun nan ah, nisan daga duniya zuwa sama ta ɗaya misali ɗari biyar haka nan kuma kaurin ita sama ɗari biyar tsakaninta da ƙarshen sama ta can biyu.
kuma ɗari biyar daga daga- kaurinta na can shi ma ɗari biyar tsakaninta to haka har sammai guda bakwai ɗin nan duka ka gama su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i ya yi isra'i a cikin wato ya yi tafiya irin wannan tafiya inda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin qur'ani subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina to Allah ubangiji yana ce sarki ya tabbata ga Allah ubangiji madaukakin sarki shi ne wanda ya tafiya ya yi tafiya da bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga ɗaci mai girma mai alfarma wato harami na makka zuwa wato baitul maqdis wanda yana kasar sham tafiyar wata guda ne da raƙuma a zamanin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yanki bai kai minti daya ba ya tashi daga harami ya iske kansa yana baitul maqdis ya sauka daga burak ya shiga cikin masallaci ya yi sallah jibril shi ke rokoshi shi ne abokin rafiyarsa ya fita daga masallaci bayan ya sadu dukkan annabawa cikin masallacin baitul maqdis wa'annan annabawa kai bayan ya sadu da su sun koma wajejen su duk gaba daya sa'annan ya fara tafiya sama an kawo masa wani abu ba burak ba wani abu ne wanda ya hau
wani halitta wani halitta wani halitta dai wani tsari kamar tsani ya hau sai tashi da shi sama yanzu muna da lift a takaice sai da shi ta tsawa sai dai saurin zai bambanta zai bambanta domin wancan sauri yanayi ne wanda bai dace da duniyar mu ba kamar a ce mutum yana tafiya da sauri irin na haske jikin shi zai iya karba ba zai iya karba ba sai dai an an tanadar miki da abubuwa iri iri shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je sama ta farko in ji Anas ibn Malik sun hadisin da ya rawaito daga Sayyidina Malik ibn Sa'fa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ya zo sama Jibril ya nemi a buɗe kofa mala'iku sun tambaya wane ne ya ce Jibril wa yake tare da kai yace annabi Muhammadu yace an aiko masa ne ya ce musu eh an aiko masa dama fitan annabi muhammadu alama ce na kiyama ta cika a wajen mala'iku sun ɗauka kiyama ta yi kusa suka ce lokaci ya yi kusa sun da annabi muhammadu ya bayyana sai suka buɗe mishi da ya aka buɗe masa suka yi marhaba da shi an buɗe masa ya shiga da ya shiga sai ga sayyidina adam alaihi salam yana zaune a cikin sama ta farko ɗin nan wanda muka ce duk abin da muke gani na taurari masu hasken kansu da waɗanda masu da waɗanda suke a ran abin nan haske daga rana duk gabaki ɗaya ado ne na wannan sama ta farko wanda aka yi a waje dama ado zai kasance a waje ne ba ciki bane ba mutumin da zai koye ado sai zai bayyana shi to ya samu adam alaihi salam in ya kalli dama sai ya yi farin ciki ya kalli hago sai ya yi baki a hago ‘ya'yansa muminai a rayukan ‘ya'yansa muminai a dama kuma rayukan ‘ya'yansa waɗanda su ba muminai ba daga nan ya yi marhaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa marhaban bil ibn salihi wal nabi salihi marhaba da ɗa mai salaha da da mai salaha kaga salaha anan ba irin na kowa bane domin wadata irin na sarki ba kamar wadata na ɗan kasuwa ba ba kamar wadata na manomi ba manomi za a ce wadatacce ne yana yana da ya samu amfani gona da yawa kuma yana da abin nan min na noma da sauransu amma ai bai kai na wanda aka ce masa ɗan kasuwa wanda yana da kuɗaɗe da arziki iri iri ba kuma shi wannan komai yana da shi yana karkashin wadata irin na sarauta tunda sarkin yana da ikon kwace masa abin da yake hannu Yawo shi.
da kwarai kuwa saboda haka wato salaha irin na annabawa daban take da salaha irin na sauran mutane daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Jibrila suka wuce zuwa sama ta biyu da suka je sama ta biyu su ma nan aka tambaye Jibril ya ba da amsa aka buɗe musu suka shiga sai ga isa alaihi salam da sayidna yahya isa da yahya dama yan uwan juna ne domin shi isa wato domin shi yahya dan innan shi sayidna isa ne yahya dan innan sa ne nan watakila wani yayi kusuri shi dan goggonsa ba babu goggo domin isa ba shi da uba da za a Sai dai dangana ina sai wajen uwa.
Sai wajen uwa saboda haka mun ce dan innansa Dan innan ya haya ne.
eh dan innan Yahya ya sadu da su suka gaishe shi marhaban bil akh bin nabiy salih wal akh salih marhaban dan uwa salihi annabi salihi daga nan ya fara tafiya a har zuwa sama ta uku da suka shiga sama ta uku sun shi ma a lokacin da suka isa an yi musu haka sun shiga ciki sai suka samu ga sayyidina yusufu alaihi salam manzo Allah anan yace ashe ga na tarar yusufu an bashi rabon kyau na duniya duk kyawun da aka ba mutane duka rabin shi duk yana wajen yusufu alaihi salam Duk kyau.
duk kyawun da Adam.
aka ba dan adam Rabin sa.
rabinsa yana wajen yusufu alaihi salam wajen kyawun jiki kyawun halitta halitta kyawun fuska kyawun gashi da kyawun fatan jiki da dai sauransu sa'an nan suka wuce sama ta fudu da suka je sama ta fudu can ma an tare su an tarbe su kamar yadda aka yi musu a da sai suka iske a cikin sama ta bo- ta fudu sayyidina idris alaihi salam shi ma yayi marhaba da annabi ya gaishe shi sa'an nan suka wuce sama ta biyar a cikin sama ta biyar ma haka aka yi musu aka buɗe musu sun shiga suka iske wato sayyidina harunu dan uwan sayyidina musa alaihi salam suka gaishe suka gaishe shi a nan kuma suka wuce zuwa sama ta shidda inda aka samu sayyidina musa alaihi salam yana zaune sai suka wuce sama ta bakwai inda aka samu sayyidina ibrahim alaihi salam ya jingina a- ya jingina bayansa akan wato baitul ma'mur albaitul ma'mur din wani ɗaki ne aka shirya ma mala'iku a sama kamar yadda aka shirya mana mu ka'aba a nan ƙasa kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga a cikin baitul ma'mur din su yi ibada su fita ba za su sake dawowa ba domin sabikun ai eh, wasu sabbi ne za su shiga tashin kiyama kowane rana.
kowane rana Dubu saba'in.
dubu saba'in ne suke shiga amma kuma ba za ba- sa- sauran ba za su samu shi sai sai gobe kuma su din nan ba za su dawo ba wasu ne kuma har tashin kiyama abin haka daga nan manzo Allah wato anna- annabi Ibrahima ya tarbe shi ya ce marhaba da ɗa salihi annabi salihi sai suka wuce zuwa inda ake ce masa sidrat al-muntaha sidrat al-muntaha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ƴaƴanta manya manya ne kamar tukanin hajara na gani kowace kowane wato abin nan fruit nasa kowane itacen kowane ɗaya girman shi kamar randa Dan.
ɗan to sai na ga ta inuwanci gabas da yamma da kudu da arewa ta rufe duk duniya duk wani aiki na bayin Allah da suke yake tashi da ƙasa inda take ke tsaya Iyakar take.
iyakanta duk wani Tun wannan itace.
Eh, zai tsaya a nan. To, duk wani abu da mala'iku suke yi kuma na ibadunsu in ya iso wurinta ko daga sama ko daga ƙasa nan ne ke tsayawa. Shi ne nan Jibril alaihi salam ya ce ma manzon Allah yanzu ba zan iya wucewa tare da kai ba. Saboda- Iyaka na.
Iyaka na kenan ka ci gaba Allah na tare da kai. Har ma manzon Allah ya ce masa Jibril nan ne masoyi zai bar masoyinsa inda ban san kowa komai ba yace to ni ko da na je inda yanzu kana tsaye din nan da na narke
Inda Da- ya wuce.
inda na wuce na je inda kake din nan.
da na kono kurmus na narke saboda haka ba zan iya a je kan ba wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne ɗaya a cikin mu yana da wuri wanda aka shirya masa na musamman Iyakar.
iyakarsa saboda haka mu Babu shishigi.
babu shi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah a kan abin da ya umarce su da shi kuma suna yin abin da ya ga musu kurum ba su da nasu saboda haka Jibril ya tsaya a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da taimakon ubangiji ya ci gaba da wannan abin hauhawa din nan ya je inda ake ce masa wato mustawa sarifin aqlam Wani wuri kuma.
wani wuri Duk a saman nan.
gaba da sidratul muntaha ya je akwai ana inda ake ce masa fawqul akbar shi ma anan aka tarbe shi mala'iku sun tarbe shi ya wuce w- w- wani wuri kuma shine inda ake cewa mutawaffalis al-aflam inda ya ji mala'iku suna rubuce rubuce abubuwan da wato suke faruwa a wata wata ko a shekara shekara suna zaune su ya ji har motsin rubuce rubuce na mala'iku na mala'iku dama na mala'iku ne daga nan ubangiji ya yi tajalli ya bayyana a gare shi ya kusantar da shi har abin da yake tsakaninsa da shi kamar yadda suratu annabi ta bayyana sun madana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna kana yazo kusa ga ubangijinsa yayi sujada ga ubangijinsa abin da yake tsakaninsa da ubangijinsa bai wuce wato abin da yake tsakanin igiyar baka da da kwarinta to a nan wasu malamai wajen fassarar wannan aya sun ce aisha ta ce ai ya ga jibrila ne can ma bai ga ubangijin ba domin ubangiji ba shi da wani muhalli balle ya gan shi amma yawancin malamai sun ce ya gan shi kuma ba a muhalli ba ne domin Tafiyan ma to.
tafiyan ma Ma- ai babu wata jiha Ba jiha.
domin abun mamaki ah, duk inda ka yi sama to sai abin da ka bar shi din ya zama sama da kai inda ka tafi kuma shi ya zama ƙasa da kai. kamar zaman mu a a- a ƙasar muna sama ne ba a ƙasa ba ne kuma mu nan mun ɗauka mu ne sama da wasu mutane wasu mutane suna ƙasa da mu to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan tafiya naga akar baka la'i fatan nan yanzu in- insha Allah sai kin zuwa za mu samu mu dora to babu laifi don ba mu yi abin al'ajabi na sama haka ne manya-manyan al'amura da ke cikin sama wanda suke dauke da su da sauran da kuma tsakanin saman da ƙasan babu laifi yawwa to aka mun kalla anan da mu tsaya to babu laifi insha Allah yayi kyau jama'a anan da mu tsaya sai kuma sake insha Allah zan sake gayyatan malam a madadin sa ni nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون